عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Gita Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين za mu shiga da karatunmu na shifa bi tarihi bin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ukiya an bari al-mashayikh annahu hajja ma fi an faqil lahu fi zalika fa qala al-abd al-abib yati ila bayt mawlahu rashiba law gadatu an an amshi an amshi ala ra'si ma ma sai fara da mai an haka ito ma daga shafin shehunai wani da ya zo zai hajji yana sai ya tafi aikin hajji da kafa ya je da kafa aka ce masa kai ba za ka hawa dabba ba ga abubuwan abakan hawa da yawa ka tafi aikin aikin haji ka je ka yi shi da kafa sai ce a a bawa ne fa da ya gudu yanzu yake so ya dawo ɗakin ubangidansa kuma ya dawo yana yana sama ya zo ya hau doki to shi ba bawa bane kenan ai bawa ne ya gudu yanzu kuma ya yi sa'a zai zo ya tuba wajen mai shi saboda haka dole sai tafi da kafa sai sai kai da zan iya ma in taka ta kaina da ba zan taka ta kafata ba da ba ta kafa zan taka in je wajen annabi ba a taka ka in zan tinga dungurawa kasa ina dungurawa har je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan da ba zan iya hakan ba amma da zan iya hakan da kaina ne zai ta dungura kafa kasa ina dungurawa ina dungurawa har in je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya cancanta da ni ba wai tafiya da kafa ba qala alqadi alqadi mai littafi alqadi ya ce wajadirun limawadina ummirat bil wahyi wa tanzil wa taraddada biha jibril wa mika'il wa arja minha al malaikatu war ruhu wa rajal arasatu bil tadbis wa tasbih wa ishtamalat al batu ala jasad sayyid al bashar sallallahu alayhi wa sallam wa antashara anha min dinillahi wa sunnati rasulihi man tashara madarisu ayatin wa masajid wa salawatun wa mashahidul fada'il wal khairat wa ma'ahidul barahin wal mu'izati ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقف سيد المرسلين ومتبوع خاتم النبيين حيث فجرت النبوة وأين فاد بابها ومواد الأبية فيها رسالته وأول أرض مسجد المصطفى ترابها أن تؤذم عرفاتها وتتنسم نفحاتها وتقبل ربوؤها وجلاتها القالي lallai ya cancanta guraren da aka da aka raya su da wahayin Allah yake sauka a wajen da saukar da littafin Allah Jibrilu ya yi ta kai kawowa ya zo ya koma ya zo ya koma a wannan wajejen Makka da Madina Mika'ilu ya sha zuwa guraren mala'iku suna tashi daga sama daga wannan guraren su tafi sama Jibrilu yana tashi daga wannan guraren ya yi sama kuma guraren sun sun sun daga murya sun yi kuwa da da tsarkaka Allah da yi wa Allah tasbihi kuma kasar wajen ta tattara akan a jikin shugaban halitta yana nan jikin shugaban halitta a nan aka ajiye shi a wannan waje wa kuma wanta shara an hannun din lahi wasu kuma wanta shara an ha man tashara madarisu aya man tashara abin da ya yadu wanta shara an ha lalle addinin Allah ya yadu a guraren da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadu a wajeje wannan gurare gurare ne na ayoyi madarisu ayatin mana makarantu ne na ayoyin Allah masallatai ne inda ake bauta wa Allah wa salawatun guraren ibada ne wa mashahidul fada'ili gurare ne wanda wanda dukkan fifiko a wajen yake dukkan alheri a wajen yake dukkan hujjojin Allah alkawarin Allah na hujjoji a wajen suke mujizozi duk ana aka bayyana su addini anan dukkan aka samu yadda za a yi riko da addini dukkan wato alamomi na musulmi a nan suke dukkan a nan ne kuma shugaban manzannin Allah gaba ɗaya guraren da ya zazzauna ya tsaya ya yawo mazaunin shikamakin annabawa lokacin da annabta da annabta ta fantsama mana ta bayyana wa aina fada ubabuha aka samu ruwan annabta ya zo ya kwarara a guraren wurare ne wanda aka naɗe manzanci daga daga wannan lokacin an naɗe manzanci a wannan guraren shine farkon ƙasa wanda ta taba fatar shugaban halitta zaɓaɓɓe annai muhammadu wanda ƙasar wannan wajen lallai turbayar wajen ita ce farkon turbaya da ta taba jikin annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan gurare lalle jadiru ya cancanta an tu'azzama a girmama arasatuha a girmama farfajiyan wajen wato ta sama safahatuha kamshin wajen ma a shaƙe shi wato wato qabbala rubuha a karbi a zo a sumbanci ma gidajen in mutum yana da hankali gidajen Madina ma sun kai a sumbance su duk inda ka je ka samu gini a Madina ka kawo bakin ka ka sumbanta ka ce na samu albarka wa zurratuha katangun wajen ma maza sun bace su saboda albarkar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya taka wajen in ma an dauki wani ba gurin aka ji aka gini da shi inda annabi ya taka ne da kuma karshen sa saboda ka in ka sumbanta ai kai kai sa to shine eh shi mai alkali ya dace kai wannan gurare ya cancanta ai musu haka sai ya rera baitoci yace ya dara khairul mursal khairul mursalina wa bihi hudiyal anamu wa khussa bil ayati عندي لأجلك نوعة وسبابة وتشوق متوقد الجمرات وعلي أحد إن ملات محاجري من تلكم الجرات والعرفات لو أفسرن مسون شيبي بينها من كثرة التقبيل والرشفات لولا الأوادي ولا عادي زرتها أبدا ولو سابر على الوجنات لكن لكن سأهدي من هفيل تحيتي لقدير تلك الدار والحجرات أبكى من المسك المفتق مفتق نفحة تغشاء بالآثال والبكرات وتكفه بذواته الصلوات ونوامي التسليم والبركات إيش يا دار خير المرسلين يا جدا شوك بن من ظني ومن به هدي الأنام وند هلتا قبالي عن شريد إلى سبو دشي وخص بالآيات وند أخك أنكيش دا آيوين قرآي دا مويزوغي إن دي لغوأة إنا دا أونا وسبابة إنا دا بيجي وتشوق إنا دا soyayya da bai gantuwa li ajliki domin kike wannan gurin mutawaqqidul jamarati begen nawa kullum yana hura wutar samana garwashin wutar ƙara huruwa yake yi mana duk lokacin da suna guraren Madina da guraren Makka to sai bege da ƙuna da soyayya sai yayi ta hura garwashinsa a wajena saboda sanin wajen wa alayya ahadun ina da alƙawari in malatu mahajiri min tilkumul judurati na ɗauki alƙawari in dai na samu ido idanuna suka zo suka cika da kallon waɗannan katangun na gansu da idona wal arfati da farfajiyar wajen ma na filin wajen na ganci da idona to na dauki alƙawari law asira na masu na shaibi bainaha lalle zan yi ta turmutsa wato furfurata ina da kuke gani nake kiyaye ta ina gyaggyara ta zan ta turmutsa ta a wajen bainaha tsakanin makka da madinan nan a guraren zan ta turmutsa wannan wannan furfuratawa sai ta turmuza gaba da sai ka zama sai ta canja kala me yasa min ka karanta takbiri saboda yawa sun banta in sun bashi nan in sun bashi nan in sun bashi dube in sun bashi kasa in sun bashi katanga in sun bashi gini in sun bashi komai warra shafati da dai sun banta da baki da kuma goggoge wato saje na da gemu na in ta goggogewa a wajen laural awadi ba don abubuwan da suke hana mutum motsawa ba wala adi ba don abokan gaba ba su ne harkoki na duniya ba don waɗannan ba zurfa da na dinga ziyartar gurayen nan abadan kullum inje kullum inje walau sabar alal wajenati kai ko da da kundu kofi zan dinga tafiya mana ina ta jan ƙasa wato gefe na yana ta jan ƙasa gefen wajen kunnen nan shine wajenatu mana da ko da gefe na wajen wajen sajena zan ta jansa da ƙasa ina ja ina ja in je da haka sai da na dinga zuwa lakin sa ahadi min asiri tahiyyati amma ina aikawa da cikakkiyar gaisuwa da tarariyar gaisuwa ina aika gaisuwan nan liqadini tilka dari ga duk wanda yake zaune a wannan gidan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam wal hujurati dakunan nan da suke madinan nan wallahi ina aikawa wanda suke zaune a wajen ina aika musu da gaisuwa cikakkiyar gaisuwa tarariyar gaisuwa kuma ina cewa azka min al-miskin mufattiqina farran kuma gaisuwar da nake aikawa ta fi kamshin misik mai tada kamshi duk gamshi duk turaren da yafi gamshi gaisuwar da nake aikawa gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama da dakunan da suke Madina gaisuwar da nake aikawa ta fi kowane turare daɗi da kamshi tanashahu kuma gaisuwar ina so ta dinga zuwa ta dinga zuwa Madina bil asari wal bukurati da safe akai min gaisuwa ta da yamma ma gaisuwar ta je wata kusuhu kuma gaisuwar nan ta keɓanci annabi sallallahu alaihi wasallama shi gaisuwa na mutanen Madina ne shi kuma annabi za ta keɓance shi ne bisa wasu salawatu in ita salatoci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita salati ina aikawa wadawa mai taslimi da gaisuwa madaukaki wal barakati da neman albarka in ta cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa baraka ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid da sauransu wannan babin ya kare sai babi na hudu albabu rabiu fi hukmi salati alaihi wa taslim wa fardi zalika wa fadilatihi wannan babin kuma zai koyar da hukuncin yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da farillancin haka Allah ya farlanta wa duk mu'mini sai ya yi wa annabi salati da kuma darajar yin salati wanda yake wa annabi salati me zai samu duk yana abin da babin zai koyar qala Allah ta'ala ubangiji ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah yana wa annabi salati mala'ikun Allah suna wa annabi salati ya ku mu'mine ku yi wa annabi salati qalan abbas ibn abdullah ibn abbas yace ma'anahu anna allaha wa malaikatahu yubarikuna ala nabi abdullah ibn abbas yace allah da mala'ikunsa suna suna ƙara wa annabi albarka sallallahu alaihi wasallam wa qila wasu kuma kace inna allaha yarhamu ala nabi wa malaikatahu yad'una lahu Allah shi yana ƙara wa annabi rahama tunda shi annabi rahama annabi rahama ne mala'ikun Allah kuma salatin da suke wa annabi su kuma suna wa annabi addu'a ne qala al-mubarridu wa aslu salati atrahumu fa hiya min Allah rahmatu wa min al-malaikati riqatun wa sid'an lirrahmati min Allah shi kuma mubarridu yace asalin salati shine rahama shi a wajen Allah in Allah yace yana wa annabi salati Allah yana ƙara wa annabi rahama ne mala'ikun ko ya kace suna masa salati a suna ƙara tausasawa ne da roƙon Allah ya ƙara wa annabi rahma wa ƙarwara da fina hadisi sifatu salatin mala'ikati ala man jalasa yantaziru yantaziru salata Allah maghfir lahu wa Allahu marhamhu a cikin hadisi ya zo sifar salatin mala'iku ga wanda ya zauna yana sauraron sallah ko yana sauraron yayi wa annabi salati yana wa annabi salati su kuma mala'iku za su dinga ce masa Allah ka gafarta masa Allah ka yi masa rahama shi wanda ya zauna zai saurari sallah kafin a yi sallah to mala'iku gafara suke neman masa suna kuma neman masa rahama ballan yana wa annabi salati wa hadha du'a wannan addu'a ce daga addu'a ce mala'iku suke masa wa qala bakr al-busayri as-salatu min Allah ta'ala liman duna nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatun wa lin nabi sallallahu alaihi wasallam tashrifun wa ziyarat takrimatin bakr al-busayri yake salati in Allah ya ce zai wa mutane salati ba Allah ya ce yana huwa allazi salli alaikum malaikatuhu Allah yana wa mutane salati to idan wanda ba annabi ba in Allah ya ce zai masa salati Allah yana masa rahama ne in kuma annabi ne Allah ya ce yana masa salati Allah yana ƙara ɗaukaka shi ne kuma yana ƙara masa girma da martaba da matsayi a wajensa wa qala abul aliyati salatu llahi sana'uhu alayhi inda al malaikati wa salatu al malaikati addu'a abul aliyati kuma yace salatin Allah shine Allah yana yabon annabi wajen mala'iku shine salatin da yake wa annabi su ko mala'iku an ce suna wa annabi salati su kuma suna addu'a ne suna roƙon Allah ne qala qali abul fadli mai littafi kuma yace shi alqali iyal wa qad farraqa nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi ta'lim salati alaihi baina lafz salati wa lafz barakati wa dalla annahuma bi ma'nayayn shi yace manzo sallama ya raba zakanin a cikin hadisin koyar da salati a gare shi yana koyarwa mutane yadda za su yi salati ga annabi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya raba lafazin salati da lafazin albarka sai ya kawo su daban-daban ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa barik kaga salli daban barik daban fadalla annahum bi ma'ana yayni sai manzo Allah yana mutane cewa salati da albarka daban-daban ne wa amma taslimu allazi amara Allah ta'ala bihi ibadahu da Allah ya ce wa sallimu tasliman gaisuwar da Allah ya umarci bayin sa sayo annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala qali Abu Bakar ibn Bukair alƙali abubakar na bukari ya nazarar hazil ayatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allah wannan aya ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah malaikatahu da zuwa ƙarshe fa amara Allah ashabahu ay yusallimu alaihi sai Allah ya umarci sahabban annabi sai wa annabi gaisuwa su gaida annabi sallallahu alaihi wasallam wa kazalika man ba'dahum wanda suke bayan su ma su gaida annabi umiru an yusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallama su ma su gaisa su gaisa da annabi inda hudurihim qabr in sun zo wajen kabarin annabi to su gaishe shi wa inda zikiri haka ma in ka ambaci annabin to kai masa salati da salami shine sallallahu alaihi wasallama wa fi ma'anar salamu alaihi salatu wujuhin ma'anar gaisuwar yana da fiska uku shine ma'anar ma'anar gaisuwar ma gaisuwar fiskanta uku ne ahaduha assalamu laka wa ma'aka ɗaya daga cikin gaisuwa assalamatu laka gaisuwa a gare ka ya rasulullahi wa ma'aka kuma gaisuwa tare da kai ya rasulullahi wa yakunu salamu masdaran to salamu ya zama masdari kenan kan lazazi wa lazazati asani na biyu kuma ai assalamu ala hizbika wa ri'ayatika mutawallin lahu wa kafilun bihi gaisuwa akan kiyaye ka da Allah yake yi da kuma kula da kai da Allah yake yi mutawallin lahu Allah ya ji in shi wannan gaisuwa wa kafilun bihi kuma shine wanda ya lamun shi wannan gaisuwar wa yakunu huna assalamu isman lahi nan kuma salamu din ma'ana sunan Allah kenan Allah a cikin sunayensa akwai assalamu to saboda haka idan ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu to ka ce Allah ya jibin shi kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam da kula da shi kuma ya lamun shi haka sunan Allah ne assalamu asalisu fasara ta uku anna salamu bi ma'anar musalamati lahu wal inqiyadi ma'anar salamu da Allah ya ce mu yi wa annabi sallallahu alaihi gaishe shi ma'ana mu miƙa musallama masa sannan kuma mu miƙa masa wuya duk komai din mu miƙa ga annabi kama kala kamar yadda Allah yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ya yarda da ubangiji mutane ba za su yi imani ba sai sun baka hukuncin duk abin da ya shiga tsakaninsu kuma ba za su ji komai ba za su ji wani kunci a cikin ransu ba duk hukuncin da ka hukunta su yarda da shi kuma su sallaba maka sallamawa shine ne kauya faslun ilam ka sani anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam fardu ala jumlati غير محدد بوقت لامر الله تعالى بالصلاه عليه ka sani salatin annabi sallallahu alaihi wasallama dole ne farilla ne akan a gaba a jumlance farilla ne kuma ba a sa masa lokaci ba kowane lokaci za ka yi wa annabi salati saboda Allah ya yi umarni a yi wa annabi salati wa hamlillahi ummati wa ulama ilahu al-wujubi wa ajma'u alayhi dukkan jagororin musulunci da dukkan malaman musulunci sun dauki wajibi ne a yi wa annabi salati kuma duk sun haɗu akan cewa yi wa annabi salati dole ne wajibi ne wa ka abu jafari a tabariyu anna muhammilan ayati indahu ala nadabi shi kuma Abu Jafar al-Tabari ya hakaito cewa ayar inda ta dauko ana so ayi wa Annabi salati ne akan mustahabbi ne wanda afi al-ijma'a ya ce shi ma ya samu ijma'in malamai cewa ayi wa Annabi sallama salati to mandubi ne wala allahu fi ma zada ala marratin amma mai yiwa abinda shi dabari yake nufi abinda ya karo kan marra ne marra ya kam dole ne dole ka rayuwa ka sai wa Annabi salati ko sau daya in ya wuce to sauran kuma iya so wanda yake so yace ya zama ya zama mandubi mandubi mu dai wajibi ne kullu muka yi wa annabi salati to na farkon ne wal wajibu minhu allazi yasqutu bihi al haraju wa ma wajibi ga dan adam shine wanda in bai yi shi ba akwai laifi a kansa to in yayi guda daya kaga shi kan laifi ya sauka sauran sai ya zama mustahabbi a wajen sa shi wanda yake ganin mustahabbi ne wa ma samu tarkil fard marratun zunubin barin farilla kuma zunubin bari yin farilla sau ɗaya ne in kai sau ɗaya shikenan ka shahara da laubin nubuwati kamar yadda a shaidar wa annabi annabta kaga wannan ai dole ne kowane musulmi ya shaida wa annabi annabi ne ko sau ɗaya ne wa ma da zalika fa man dubun wannan gabun fihi abinda ba na ba ɗaya ba sauran abin da ya ɗora ruwa kan ɗaya kuma shikenan musabbi ne ana kwaɗayin samun ladansa min sunan islami a cikin hanyoyin musulunci wa shi'ari ahlihi da kuma abubuwan da mutanen musulunci suka suka faɗa. suka nuna قال القاري أبو الحسن ابن القساري المشهور على أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان وفرض عليه أن يأتي بها مرة من دهره ما قرأت على ذلك القاري أبو الحسن أبو الحسن ابن القساري yace wanda ya shahara daga daga sahabbansu cewa yi wa annabi salati wajibi ne a jumlance akan dan adam kuma farilla ne a gare shi ya kawo salatin nan sau ɗaya a cikin zamaninsa in dai yana da iko yi wa annabi salati a zamaninsa dole ne wa annabi salati sau ɗaya wa qala qali abubakar ibn bukair ibn Allah ala khalqihi ay sallu ala nabiyyi wa sallimu tasliman wa la yazalika li waqtin ma'lum shi kuma alqali abubakar abubakar ibn bukair yace Allah ya farlanta wa halittarsa su yi wa annabi salati kuma su gaishe shi amma Allah bai sa salatin ko gaisuwar lokaci ba saranne babu lokaci sananne fal wajibu an yukassira al-mar'u minha wa la yanqulu anha amma abin da yake dole mutum ya yukassira al-mar'u mutum ya yawaita yin salatin kada ya rafkana ya daina salati yace shi yayi sau daya ya ishe shi a yayi sai dai shine wanda ya zama dole wa qala al-ghadi abu muhammad ibn nasr as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun fil jumlati aw al-qala abu muhammad ibn nasr yace yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama wajibi ne dole ne a jumlance قال القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد ذهب مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض بالجملة بأبد الإيمان لا يتعين في الصلاة آه في أبو القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد في إمام مالك da sahabbansa da waninsu a cikin mutanen ilimi ilimin fiqh kenan sun ce yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati farilla ne a jumlance yana daga cikin kudurin imani dole a yi wa annabi salati amma salatin baya ayyanuwa a cikin sallah ba wai sai cikin sallah ba in ji imam maliki da sauwarsu kenan wa anna man salla alaihi maratan wahidatan min umrihi saqala al fardu anhu har ma su imam maliki suka ce duk wanda yayi wa annabi salati ko sau ɗaya ne a rayuwarsa to dole kam ya sauka ma'ana farilla yayi farilla sa kenan wanda bai ko sau ɗaya ba shine ake bin sa farilla amma wa qala sabu shafi'i sabon imam shafi'i kuma suka ce al fardu minha allazi amara Allah ta'ala bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko fi salati shi ko Imam Shafi yake farilla na yin salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya umarci bayinsa manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi umarni a kansa shine ayi ayi wa Annabi salati a cikin sallah haka Imam Shafi saboda haka shi Imam Shafi idan kai sallah ka gama ba kai salati ba to ba ka sallah shi dole sallah kafin ta ƙara ayi salati a ciki wa qalu suka ce wa amma sun gairi ha amma in ba cikin sallah ba fala khilafa annaha ghayr wajibati suka ce in dai ba cikin sallah ba to nan nan kan ko mutum bai salati ba dole bane amma cikin sallah kan a masabar imamu shafi'i dole sai yi salati wa amma fi salati fa haka al-imamani abu jafari al-dabari wa dahawi wa ghayruhuma ijma'a jami'il mutaqaddimin wal muta'akhirin min ulama al-ummati ala anna salata an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi tashin ghayr wajibati to a cikin sallah kuma imam abu jafar al-dabari da dahawi da wani su su kuma sun ce sun gamuwar mutaqaddimina mana wanda suka gabata da mutaakhirina a cikin malaman al'umma sun ce salati akan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya ba ba dole bane yin salati shi su wanda suka ce aiwa annabi salati a cikin sallah ba wai sai cikin tahiyya ba amma dai a cikin sallah ayi su kuma wadannan suka ce yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya ba dole bane in ka gane tahiyya ba kai salatin annabi ba ma shikenan tahiyya ka tayi wa shaddu shafi'i fi zalika فقال من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاخر قبل السلام فصلاته فاصله امام الشافعي shi kuma ya bai yadda ba yace duk wanda bai salati ga annabi ba sallallahu alaihi bayan ya karanta tahiyya ta karshe kafin ya sallama in bai salati annabi ba bai da sallah sallah ta bace haka masalan sa wa in salla alai qabla zalika lam tajzihi yace kai ko da kai salatin kafin tahiyya karshe ma'ana tahiyya farko kai salati ko kuma cikin sallah kai da kai salati amma ƙarshen sallah kafin kai sallah ba kai salati ba imam shafi yake baka da sallah wala salafa lahu fi hadha al-qawl yake ko da yake ba wanda ya riga shi wannan magana sai shi shine farko farkon fada wala sunnata yattabi'uha yake ba wata sunna da sabi bi wannan magana sai imam imam shafi wa qad balagha fi inkari hadhihi al-mas'alati alayhi limukhalafati fiha man taqaddamahu jama'atun wa qad balagha jama'atun wasu mutane sun sun sun kai matuƙa a cikin yiwa yi wa imamu shafi inkari a wannan mas'ala saboda ya sabawansa ya saba wanda suka gabace shi wa sannahu alaihi al-khilafa har ma suka kawo suka suka suka kawo sabani mai yawa mai tsanani mai muni akai a cikin wannan magana minhum dabari wal qushairi wa ghayr wahid a cikin su akwai dabari wanda suka yi wa imamu shafi idin itiradi da kuma qushairi da wasu wa qala abubakar ibn munziri abubakar ibn munziri kuma yace يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ترك ذلك تارك فصلاته مجزة في مصاب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم وهو قول جمل أهل العلم yace abubakar ibn munziri shi kuma yace ana so mai sallah kada ya sallah sai yayi wa annabi salati a cikin sallah in ya bari kuma tunda ana so to sallarsa dai tayi bata baci ba wannan shine masawar imam maliki da mutanen madina da sufyan sauri da mutanen kufa mutanen abu hanifa sune ashabur ra'ayi da wani su shine kuma kaulin wasu daga cikin mutanen ilimi wa hukki an maliki wa sufyan annaha fi tashahhud al-akhir mustahabbun mustahabbatun an haka daga Imam Malik din kuma da Sufyan Sauri ne suka ce yin salatin Annabi a cikin tahiyar karshe ana mustahabbi ne ana so ayi wannan tarika hafi ta shahudi musiun wanda ya bar salatin Annabi sallallahu alaihi cikin tahiyar sa ta karshe bai yi ba ko kuma cikin tahiyar gaba ɗaya bai yi ba to yayi mummunan aiki amma dai sallar sa tana nan wa shadda Shafi'i Imam Shafi'i dai shi dai bai yadda ba fa aujaba na tariki ya fi salati li'adata yace duk wanda ya bar yin salati ga annabi a cikin sallah a cikin tahiyya ya dawo da sallah ba ta yi ba wa wajaba ishabu al adata ma ta'ammul tarki hadulan nisyani shi kuma ishabu yace idan mutum ya ganganci ya bar salatin annabi a cikin tahiyyar karshe bai yi ba kuma ba mantawa yi ba ke dawo da sallah in kuma mantawa yi ba zai dawo da sallah ba wa haka abu muhammad ibn abi zaidin عن محمد بن بن الموازي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريدة أبو محمد بن أبي زيد يا هكذا لك محمد بن الموازي يتيوى النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي فريلانة قال أبو محمد أبو محمد يريد ليس من فرائد صلاتي آه يوى النبي صلاتي بايا cikin farillan sallah amma dai farilla ne shi mai zaman kansa wa qala hu muhammad ibn abdul hakam ya kama muhammad ibn abdul hakam ya fada wa gairuhu da wani sa وقائم القساري وابن الوهابي أن محمد بن الموازي يراها فريدة في الصلاة كقول الشافعي ابن القساري دابل الوهابي سوكو سوكا في محمد بن الموازي سيانا غنين فرلنكين ين صلاتي النبي صلى الله عليه وسلم أشكي صلى دون أيها النبي صلاتي أشكي صلى كما يدى إمام الشافعي يفرح تو haka shi ma shi ma ya faɗa وقع أبو أبو علاء العبدي المالكي عن المساوي فيها ثلاثة أقوال تشي أبو علاء العبدي المالكي شي كما يا حكايتو أشكي مصبر مالكية دي يا حكايتو زنتك غدا أكو تسولي ذيك أكو الوجوب والسنة والندب أكو أن سكا شي صلاة النبي واجبي ne akwai wanda suka ce sunna ne akwai wanda suka ce mustahabbi ne to zai haka وقد خالف الخطابي من أصحاب الشافعي وغيره الشافعية في هذه المسألة كوديك خطابي يعني تكين مصاب الشافعية فدشي لو أن تسوق وسن سابا شوكب الناس إمام الشافعي أشكو أن المسألة سوق ما بين سوق فرع لبن أما لو كشياي سيمون داو الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله
To masu sauraron mu a nan zamu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin Ashafa a madadin kamfanin Getas Nigeria Limited da dauki nan kawo muku sai Sheikh Ibrahim Gajali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe da ni jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tara shiri na gaba.
Alaihi salatu Allahi thumma salamu salatan turqina ila dhikr wal hubbi